da kai komo da muke yi neman kuɗi neman ilimi karatu da sauran ababe na mubahi duka an halatta mana ne ba zai yi mutum ya bauta wa nan cikin sarki awa ashirin da ba shi yasa ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karfin imanin su da ya ga cewa idan suna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunatar da su da wuta da aljanna sai su dinga gani kamar suna gani a zahiri yace amma idan suka koma suka tafi daga mata da yara sai su manta to sai yake ganin kamar wannan muna barci ne kamar rayuwa biyu suke nan suna cikin ibada suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shan kuma in suka koma sai su manta to sai zo zaman wajen wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da musulmi bakar yace ya rasulullahi na faqa hanbala hanbala yayi muna barci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai wama za yace munafici kuma an bara ne ya haɗa kai ta yaya yace mai muna kasancewa a gabanka kama kana ba mu labarin wuta da aljanna ka anna ra'ya ayn ka anna ra'ya ayn kamar muna ganin sa da idanu yana tabbata musu aljanna saboda karfin imanin su da ya dare yini sai su dinga gani kamar ga tana su hakan yana ba su labarin wuta yace hatta idza عافسنا الأموال ko al'ahla wal aulad amma idan muka koma muka takuda da mata da yara sai mu manta da yawa daga cikin abin da kake faɗa yace wa rabba bi kumuhu shin kuna jin hakan yace eh yace za ka fariqul iman wannan ai shine tatatan iman haka imani yace walakin ya hanbala sa'atan fasa'a amma sai ya hanbala haka rayuwa take wani lokaci ana baiwa ubangiji mahalicci subhanahu wataala ana kasancewa tare da lahira wani lokaci kuma lokaci ne da hutu kuma wannan sai daidai da wancan hadisin na abin da ya faru tsakanin abu darda da ɗan uwansa salman bukari da gidansa sai ya zama ta fito a wani yanayi haka babu alu sai to ya za a yi matar da take da aure kuma ga mijin yana nan ba baya nan ba amma ki fito da irin wannan shigar sai ta ce a kuka la hajata lahu fi dunya ta ce ba laifi na bane ai dan uwanka shine ba shi da wata bukata a duniyar nan in na yi adam ma a banza ba abin da ya hana shi da wannan duniya zai kwana yana sallah zai kuni yana azumi da sauransu aka ce sai kwana gidan abu gargara da ya zamanin abu da salmanin farisi babban sai bacci zai tashi sai sallah sai ce mai nan kuma ka kwanta kafin nan da ya zo ya kawo mai abinci sai ce mai bismillah ya ce a kai ka fara ce ya ce ina azumi ya ce sai ka ci da ke yan uwan ta kace ta musulunci ya nufi sama sallah sai kulla ta kuma ya mai rantsuwa Allah ya ce kaga idan bai ci ba zai kafara yana daga cikin haƙƙin musulmi a kan ɗan'uwarsa musulmi an ya ba ba ya kasani ya hana shi kafara sai ya karya azumin da kenan na bila ne ya ci haka da daddare ya zo zai kwanta ya zo zai ya magan ya ce mai kwanta ya sake tashi ɗan an jima ya yi kura zai tashi ya ce kwanta ba ka huta ba ita ya tashi sai suka yi sallar su wace gari sai ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yau ya hada da wani bako dan masifa ya hana shi azumi ya hana shi sallah ya hana shi kaza aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam Salman shi ya rigayi ya rigayi Abu Darda ya ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari sannan kuma an rawaito ya ce mai mahalicin yana da haƙƙi a kansa ka dinga keɓancewa domin ibada sannan matarka na da haƙƙi a kanka ka ba ta lokaci ƴaƴanka suna da haƙƙi ka ba su tarbiyyar sannan baƙonka yana da haƙƙi a kanka yace ba a san kullabi haƙƙin haƙƙa ka bai wa kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa kuma wannan ita ce fahimta haƙiƙa ta addinin musulunci samu mutum a masallaci yana da lokacin da zai tafi neman kuɗi a kasuwa ko ofishi ko wani sannan a tarar da shi a wajen neman ilimi sannan a gida za a ga gidansa gida ne irin na musulunci haka dai zai karkata rayuwarsa mutum ba zai zo kama abu ɗaya ba kawai neman ka- neman ilimi zai je zai karatu ba ruwan shi da neman kuɗi ko kuma neman kuɗi zai yi ba ruwan shi da karatu ba ruwan shi da neman ilimi sannan ba shi da lokacin ibada ba shi da lokacin mata ba shi da lokacin yara ba shi da lokacin abokai da sauran ah, mutane wanda yake hulɗa da su to wanda irin wannan rayuwar bai bayyanci addinin musulunci ba kuma ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu ba duba irin Uthman radiyallahu anhu an rawaito yana wutiri kowane dare da alqur'ani izo 60 yake karantawa duk dare amma duk da haka yana da cikin mawadatan sahabbai da tambayar da za ka yi wa kanka shi ne ya wuce Uthman ya fita yin wannan kudin a'a a cikin mawadata masu tarin dukiya za a bashi sunan Uthman sannan a cikin masu yawan ibada ma za a mutu sunan Usman ya kai haka domin sun karkata lokacin ya san lokacin da yake zuwa kasuwa ya san lokacin da yake zuwa ya ɗauki karatu a sunan Nabi sallallahu alaihi sannan ya san lokacin da zai koma da daddare zai kasa darasta zai yi bacci sannan zai tashi ya kuɗi tawa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ah, muwazana balance ta shi ne abin da muka gagara yi a yanzu wasu za ka same su duk rayuwarsu sun kare ta neman kuɗi abinda aka zo yi na bautar da tauhidi bai samu ba har mala'ikan mutuwa ya zo ya tsoron sai a ji kuma aina dama wasu kuma za ka same su sun kare rayuwarsu a neman karatu ina aka kafa karatu ina halka take ina zaure yake shi kuma ba shi da lokacin da zai da zai je nema wasu kuma sun kare rayuwarsu a wasa ta ga za a fita aiki tafi kwallo da yamma a doki da daddare a tafi hira kaza haka dai rayuwar ta kare a aikin banza abinda ake so musulmi ya karkasa lokutan to Allah subhanahu wata'ala da ya kallafa mana tauhidi mu kada ya tashi da bauta ya san da cewar ba za mu iya ba awa ashirin da hudu kuma ya san da cewar ɗan adam dole sai ya ci sai ya sha zai nemi tufafi da matsuguni sannan waɗannan ababen babu wanda zai yi maka kai za ka yi wa kanka sai dai Allah ya sa kana da wata gata ko mahaifi ko wani dan uwa ko wani kaza amma dai kowa shi zai tashi yi wa kansa to tunda mutum zai ce a dole a bisa tilas kaga dole sai ya fita hajiya ne to shi yasa a wajen neman sai aka ce fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran ku je ku yi kasuwa je ku yi noman ku yi kiwon ku yi duk abin da za ku yi amma ku ambaci Allah an mutu mai yawa a wajen neman duk abin da kake yi ka sha kuɗa da ambatan Allah to kaga idan mutum ya kasance a masallaci zai ambaci Allah a kasuwar ko wajen sana'arsa zai ambaci Allah subhanahu wata'ala a majalisi idan ya zauna ana hira zai dinga ambatan Allah madaukakin sarki kaga zai gaskata a gare shi cewar ya bautata wa Allah madaukakin sarki tsawon awanninsa da sauran lokaci na bacci shi kuma lokaci na bacci ba a cikin me za a kirga a cikin ibada ko kuma a cikin lokacin da ya tafi a banza a ashima idan mutum ya yi niyya cewar zai yi baccin nan ne dan jikinsa ya huta ya tashi ci gaba da bautar Allah kuma jikin ya gaji ne a wajen bautar Allah suka ce shi ma baccin yana baccin mala'ika yana rubuta mai lada wannan abu darda da na ambata an rawaito da gare shi yana cewa inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati yace ni ina neman lada akan baccin da nake yi kamar yadda nake neman lada a tsayuwar tsayuwar dare da nake domin musulmi yana da dama yana da iko zai iya mai da rayuwarsa ga baki da ibada ana wani kujin sarki a mace wannan wani inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إنت فلامس يا رسول الله إن صلاتي للي صلونينا ونسكي da yanke-yanke da nake zubar da mini domin Allah wa mahiyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi duka domin Allah madaukakin sarki nake kuma na shi ne mallakar ta subhanahu wa ta'ala ba shi da abokin tarayya da wannan aka umarce ni kuma ni ne farkon masu mika wuya da wannan ayar malamai suke cewa musulmi na dama ya mai da rayuwarsa ibada ga baki daya lokacin da yake masallaci ya samu lada idan yana kasuwa ko ofis ko koma ina ne nan ma ana rubuta mai lada idan yana bacci ana rubuta mai lada wannan gwargwadon abin da ya kudurta a zuciyarsa idan muka da cikin karatun muna cikin babi na biyu babin da yake sanar da mu hakikanin abin da aka halicce mu domin sa sannan satin da sati biyu da suka gabata mun karanta baitittuka da suka kunshi cewar Allah madaukakin sarki ya fidda duk wanda za a haifa daga zuriyar annabi Adam daga bayan annabi Adam ya dauki alkawari a kansu da cewar alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangijinku dukkan mu muka ce shahidina mun shaida faru bala aka ce kar ku zo ba ranar tashin alkiyama kuke mun ran kana a barin wannan alkawarin to domin Allah madaukakin sarki ya kafa mana hujja sai ya dauki wannan alkawarin na cewa idan muka zo mu bautata mai da shaidar da muka yi sai ya dasa a cikin zuciyarmu duk wanda za a haife shi da wannan alkawarin zai zo a cikin zuciyarsa duk abin haihuwa da ka gani namiji ko mace musulmi ne sannan mumini ne sannan mai kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki ne zuciyarsa babu ƙarya a ciki babu yaudara a ciki babu cin amana a ciki babu shirka babu riya duk wanda aka haifa a ina yake koyon shirka bayan ya shigo duniya a wajen manya da yake tare da su a wajen su zai koyi bidiya a wajen su zai koyi ƙarya kisa an kaga yara suna ƙarya ba laifin su bane aka ce manya ne suka lalace idan kaga mata sun lalace maza ne suka lalace amma ba yadda za a yi maza suna tsaitar mata su lalace wannan ba zai yi ka ce waɗannan ababe ne da haka in ka ga yara sun lalace kar ka kama kowa da laifi manya ne suka lalace ba a haife su da ƙarya ba gani suka yi ana yi suka ɗauka ba a haife su da yaudara ba haka suka ga ana yaudara yasa yanayin da muke ciki a cikin ƙasar nan inda manya sun lalace ya zamanto jagorori sannan sauran su ma magidanta da mazauna da 'yan ƙasa su ma sun lalace ya sa 'ya'yanmu gabaki daya su ma duk wannan ƙarƙaryar da yaudara da cin amana da ha'inci duk za ka samu yara ƙananan sun iya daga zaran yaro ya yi wayo duk za ka samu waɗannan ababen ya gwanance a kansu allah maɗaukakin sarki shi ne to sai abu na uku bayan mun alƙawari gaban allah ya ɗau wannan alkawarin ya dasa a cikin zuciyar kowa sannan zai iya tsaka ƙura za ta iya buɗe wannan alkawarin ta danne a cikin zuciya Allah madaukakin sarki sai ya turo manzanni ya ce a je a tunatar da mutane wannan alkawarin da suka ɗauka wannan alkawarin da muka dasa musu a cikin zukatansu aka haife su da shi kaɗai ta Allah san alkhairi san kirki da aka turo manzanni mutane sai suka kasu gida biyu wasu sun karba wasu ba su karba ba ina ga akan wannan muka kwana kamar da yake cewa kwaman yi saddiku ya ce ya turo manzanni ne domin kada mutane su kasance suna da hujja a wajen Allah domin da Allah bai turo manzanni ba mutane suka je lahira za su ce eh ya ubangiji mun zo alkawari a gaban ka zan rubuta ta mun muka zo mun yanta sannan ka dasa mana wannan alkawarin tauhidi da san alkhairi da kirki a cikin zakatanmu wannan duk mun gamsu da shi amma mun manta kuma bamu san wanda zai tunatar da mu ba Allah subhanahu wataala sai ya kasa wannan hanzari rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima shine malam ya dauka ya maida shi a waje sai kai la yakuna hujjatan lin-nasi bal lillahi hujjatan bal lillahi a'la hujjatin 'azza wa jalla Allah ya turo manzanni domin kada mutane su kasance suna da hanzari su su yi manta kuma lalle in suka faɗi wannan hujja ce to amma Allah madaukakin sarki bayan waɗannan matakan uku ban wanda za a karbi uzuri a wajen sa in yaje lahira bai gode ta Allah madaukakin sarki ba ko bai kadan kai bai kadan kai shi ba kai ne kai alƙawari ga Allah ka zo shi za ka gode ta Allah madaukakin sarki ya dasa maka wannan abin aka haife ka da tauhidi sannan ya sake turo manzanni bayan manzanni aka sake tada masu wa'azi su tunatar da mutane manzanni ba ga abin da suka tunatar da mu saboda haka mu ci gaba da yi mu tsoro ku doge a kai amma duk bayan waɗannan matakan hudu idan ka ga dama ka sake cewa akwai abu na biyar hankali ma hankali Allah madaukakin sarki ba mutane da za su iya tantance mai kyau da mara kyau al-husn wal qubh da hankalin ita kuma shari'a ita take daidaita shi da duk bayan waɗannan matakan mutum ya sake yi shirka mutum ya yi bidiya mutum ya kama hanya karkatacciya kaga a wajen Allah madaukakin sarki ba zai kasance wanda yake da uzuri ba shi yasa subhanahu wa ta'ala ba zai cikan duk wanda ya mutu yana shirka ba ranar tashin alkiyama ko kanshin rahamarsa da aljanna ba zai ba malik ya cewa kuman bihi duk wanda ya kasance da waɗannan annabawa wa bil kitabi kazzaba sannan ya karyata annabawa bihim kenan sannan ya karye karyata da alkitab menene alkitabu anan suka ce littattafai da Allah subhanahu wataala ya saukar da su gabaki daya nan ba wai ana nufin littafi ne ba ko kuma alqur'ani domin an ambaci manzanni ne gaba ɗaya kaga littattafan da aka turo su da shi sannan cikin waɗannan littattafan an ba mu labarin zabur an ba mu labarin at-taura ta annabi Musa an ba mu labarin injil na annabi Isa sannan an ba mu labarin suhuf ibrahim takaddu da Allah madaukakin sarki ta bai wa annabi ibrahim sai abin da aka ba mu labari akwai alwaru musa alluna da annabi musa suke rubuta a taurati malamai suka ce waɗannan littattafai na Allah da manzannin Allah da mala'iku na Allah madaukakin sarki ana imani da su ta hanyar biyu hanyar farko mutum zai imani a dunkule ce duk na yadda da manzannin Allah duk na yadda da littattafai da Allah madaukakin sarki sannan imani na biyu imani a warware shi ne duk littafin da aka baka labari sai kai imani da shi shi kadai sai imani da taura amma wacce Allah madaukakin sarki ya saukar ba wannan da take hannun yahudawa ba wannan zaka ce na yi imani da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wanda ba a canza ba na bible da yake hannun turawa a yake hannun kiristoci na yi imani da attaura da take hannun yahudawa amma abin da yake nake saura a kan yanayin da allah mazaukakin sarki saukar ba a canza wanda kattin banza malamansu suka zauna suka kara ko suka rage ko suka jirkita wannan kuma nan su ne musulmi ba zai imani da shi ba kuma shi ne abin da za a ga kasar littafin ya yi kama da karya domin dama ba magana ce ta allah mazaukakin sarki ba to malam ya ce duk wanda ya karyata da annabawa وبالكتاب كذب فمن يكري هذا لتتبين الله سبحانه وتعالى ولازم الإعراض عنه والإباء ولازم الإعراض عنه فمن يلزم في كودكي أمر لتتفهم الله كودكي أمر لتفرك من ذنبي لا بد تكذول شيء والإباء وكما إي ذو أبن ذاك كاوي ساقفا يشمي ولا يشمي من ذي فاوتشي فذاك ناقض kila al'ahdain irin wannan mutum ya karyata da manzannin sama to wanda ya karyata manzo ba ka tsammanin zai gaskata abin da ya zo ne ya ce fa za ka naƙi gun kila al'ahdain irin wannan mutumin da ya karyata manzanni ya karyata littattafai na ƙigun kila al'ahdain ya warware dukkan alƙawuran nan guda biyu wanne ne su wata alƙawari na farko da yi wa Allah madaukakin sarki da yin Allah subhanahu wata'ala ya dauki alƙawarin ya dasa a cikin zakatan mutane aka haife su da shi suka shigo duniya da shi tauhidi sai na biyu kuma alƙawarin gaskata manzanni yace dukka naqibun ya warware waɗannan alƙawuran guda biyu mutum da ya warware mai yin sakamako ya ce mustaujibu lil khizi fi darain ya cancanci a wulakanci a cikin waɗannan gidajen guda biyu shi ne gidan duniya ba zai taɓa rayuwa rayuwa ingantacciya ba haka a gidan lahira nan ko an ga an san ko matsa ita ce wuta inna ha la ihda al kubar nadiran lil bashar tana daga cikin masifu mafiya girma sannan gargaɗi ce ga dukkan talikai a dukkan mutane a wannan duniyar ba zai zauna lafiya ko da kaga a zahiri yana zauna lafiya yana cikin masu kuɗi yana da gida abin yabo yana da abin hawa nagartacce yana da kaza amma cikin zuciyarsa akwai kunci wata nan za a iya wayan gari ka da ce ma ya kashe kanshi kuma zai zo ya faɗa ma gaskiya abin da yake cikin zuciyarsa zai ce ma ya gaji da wannan rayuwar kamar yadda suke jin labarai irin yadda turawa suke rayuwa da sauran al'ummomi da suka bar Allah mai kuɗi da komai suna da shi amma sai a waye gari mutum ya kashe kansa domin Allah madaukakin sarki ya yi alkawari duk wanda bai bi shi ba ba zai taɓa samun hutun zuciya ba ba zai taɓa rabuwa da kunci ba da baƙin ciki a cikin wannan rayuwar shi ne fadin Allah madaukakin sarki wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa zuwa ƙarshen ayoyi yace wa man a'rada an zikri duk wanda ya juya baya a barin ambatona wasu suka ce alƙur'ani wasu suka ce ambatan Allah kowane iri me zai same shi fa inna lahu ma'ikatan zanka yana da rayuwa kuntatacciya da komai yana da shi akwai kasashen da za ka samu saboda wadata da Allah madaukakin sarki musu shukran jerin sweden da su denmark da sauransu ga arziki kamar zai kashe su sannan ba su da yawa kuma su ne za ka ga a ma'auni irin na duniya ana cewa su ne al'ummomin da suka fi dukkan sauran al'ummomi jin daɗi da farin ciki haka za ka ga kullum alkalma yanzu a kawo na wata al'umma ce ta farin ciki da jin daɗi da sauran su ga ana kawo maka waɗancan kasashen sai ka ga mutum yana da gida bene hawa goma sha kaza yana da motar hawa yana da motar guje-guje wata yana da abin hawa mashin gona yana da kekiri shi kai amma sai kawai gari ya je ya hau kan benansa ya je kukan mai ba wannan kunci da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin zuciyarsa irin wannan irin wannan ya kamata a ce ya yi rayuwa cikin farin ciki amma la duk wanda bai san la ilaha illallah ba baya san goshinsa a kasa baya sallah wallahi bai san farin ciki ba bai sani ba bai san hutun zuciya ba a zahiri da za a ganshi mawadaci za a kasashensu suna da kyau ko ina fesfes kaza da kaza amma za ka za a duniyar su suka kowa kashe kansu wannan ma ya isa ya zama hujja a kan abin da alkur'ani ya ba mu labari a kan abin da allah maɗaukakin sarki da manzansa suka labarta mu ga shi a kan idanunmu ana yi an yi ittifaki a duniya babu yadda za ka bakin talauci kamar kasashe na afirka amma idan ka zo kafin ka ji labarin wani ya kashe kansa a afirka mutum ɗaya sai ka ji labarin mutum dubu turawa sun kashe kawunansu sannan kafin ka ji labarin musulmi ɗaya ya kashe kansa sai ka ji waɗanda ba musulmi mutum miliyan ɗaya sun kashe kawunansu domin ko ba ko mai wancan ya fi kowa talauci yana sallah wannan sallar tana rage mai ababe da yawa sujjada da mutum yake yi akwai alaƙa tsakaninsa da ƙasa duk tana soke mai ababe da yawa karatu da mutum yake yi na alkur'ani ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da yake kawo nasuwa a cikin zukata kamar ambatan Allah suratul ra'd subhanahu wa ta'ala yake cewa alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wadannan da suka yi imani zukatan su ke samu nutsuwa ta hanyar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yasa zaka ga malamai irin su wannan bayan magabata irin su shekul islam irin su ibn qayyim almajirinsa da waɗanda suka zo bayan su aka sun damu da magarubutu akan zikiri fa'idodin zikiri da sauransu in ka je za ka ga abin ban mamaki ibn qayyim alaihi rahmatullah sai da ya kawo fa'idoji sama da arba'in akan ambatan allah subhanahu wa ta'ala daga ciki yana koran yana koran bakin ciki babu wanda zai lizumci ambatan allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ji satin da ya gabata cewar mutum ya kama sunaye na Allah ya san su ko da waɗannan casa'in da taran da aka ba mu labari mutum ya san fassara su ya zauna ya dinga ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya yana tunani a kai ar-rahman mai yalwatacciyar rahama sai ka dawo a cikin halittun Allah maɗaukakin sarki a cikin rayuwar wannan rahama ina take za ka ganta a ko'ina ar-rahim al-wahhab mai baiwa mai kyauta mai bayarwa subhanahu wa ta'ala sai mutum ya hararo duk wanda ka ga wani abu a hannunsa Allah ne ba الرزاق mai azurtawa duk wani mai rai mutum ko dabba ko aljan ko ƙwaro ko mai duk abin da yake da baki zai ci Allah subhanahu wa ta'ala shi yake isar da arziki zuwa gare shi idan Allah bai bashi arziki ba bai sai shi ba to mutum idan yana hararo irin waɗannan abubuwa malamai suka ce zai kare zai kara mai imani to malam yake cewa ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء يتي فذاك ناقض كلا العهدين wanda ya karanta manzanni ya juya baya barin abin da suka zo da shi ya yi iba ya ƙi karɓar abin da suka zo da shi na sako daga Allah matsakaicin sarki sai yadda yake so zai rayu fa za ka naqibun ila al'adain irin wannan mutum shine wanda ya warware alƙawuran nan guda biyu da yi wa Allah matsakaicin sarki alƙawarin iya zo duniya zai bi Allah da kuma zai bi jakadinsa manzanni mustawjibun lil khizi fi darain shine wanda ya cancanci azaba ta wulaƙantarwa da rayuwa ta kaskanci da kunci da rashin jin daɗi da baƙin ciki iddarai ne a gidajen nan guda biyu a duniya Allah bai shi da kunci da baƙin ciki na zuciya wannan ya ishe shi akwai wasu ƙasashe fa da idan aka samu mutum dubu ashirin ne suka kashe kansu a shekara manna suke za su ce wannan shekarar an samu sassauci mutum dubu ashirin duk yadda kake gani ana hadura a nan a cikin kasar mu hadaran da ake da mutuwar da ake akwai kasashen da waɗanda suke mutuwa ta hanyar kashe kawunansu saboda wannan duhu na kafarki da ke cikin zukatansu da kunci mutum haka kawai dama bai san manufar rayuwa shi kawai yana ci yana sha a fita gidan rawa da tattare a je a yi kaza a yi sana'a dawo a yi kaza a yi fasikanci a yi ko menene a sha giya ba abin da ya sani sai wannan bai san me ya shigo da shi duniya ba bai san a ina yake ba bai san wane ne shi ba in ya bar duniya ina da bai bai sani ba to sai ya dauka a cikin wancan jin daɗin ne mutum zai samu nutsuwa duk sai ya karata wannan jin daɗin sai je samu ba nan yake ba a cikin dukiya a cikin mata a cikin kaza sai ya samu duk jin daɗin ake ba nan yake ba har yanzu sai ga zuciyarsa akwai wani kishin ruwa wannan kishirwar ba abin da yake kashewa sai karatun alkurani sallah shi kuma kafiri ne bai san waɗannan ababen ba kaga haka zai bar duniya ke bai san su ba to haka da su da shugabannin kasashen kasashen su da mawadatan su da kowa na su wannan abin ba su da ba su da nutsuwa a cikin zakatun su sannan kullum a cikin kunci suke wanda ya gaji ne sai ya kashe kansa wanda yake da sauran hankali sauran kaza ya ci gaba da rayuwa dai da wannan kuncin amma musulmi duk talaucinsa duk rashi da Allah madaukakin sarki jarrabe shi da shi za ka ga yana da wannan natsuwar domin sallah tana rage mai wani ambatan Allah madaukakin sarki yana sanya mai natsuwa kuma ya san cewa wannan rabo ne kaso ne ababe ne da Allah madaukakin sarki rarraba akwai hikimar da ta sanya Allah madaukakin sarki ba shi to ma kaga su ba san wannan ba yasa mutum yana hasara sai sai kashe kansa da sauransu to malam ya kammala wannan babu da kusan kamar shi ne mukaddima ta littafin ma a gabaki daya sai abu na uku malai ce faslon in kita mai tauhid akwai tsaron lokaci ko na karfe takwas ake kira takwas takwas da ko za mu tsaye da lokacin takwas sun sai kira su yake faslon in kita mai tauhid ila nu'ain fasali da yake magana akan karkasuwar tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki zuwa gida biyu wa bayanin nau'i al-awwal da kuma bayyana nau'i na farko nau'i na biyu zai zo a gaba shine ne wa huwa tauhid al-ma'rifati wal isbat shine tauhidin sani da kuma tabbatarwa mutum zai iya sani amma bai tabbatar da Allah kamar yadda kafirai suka yi sun san da Allah amma sun kore wani ya ce babu Allah gabaki daya wani kuma ya hada Allah tare da wani to kaga su sun sani amma ba su tabbatar ba musulmai su ne suka san da Allah subhanahu wa ta'ala saman mai ne subhanahu wa ta'ala shi ya samar da wannan samuwar duniyar sannan al'isbatu suka tabbatar da cewar shi ya cancanci abota ta mai duk wanda yake halitta yake ba da arziki yake kula da ababen da ya halitta shi ne wanda ya cancanci bauta duk wanda ba shi da waɗannan siffofin bai cancanci abota ta mai ba shi Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ambaci shubuhohi da kafirai suke riko da su sai ya kore ya ambata a cikin suratu fatir sannan ya ambata cikin suratu saba cikin suratu saba yake cewa kun ud'u alladhina za'amtum min dunillah ka ce musu ku je ku kirawo waɗannan da kuke rayin cewa su ma ababen bauta ne kuma bayan Allah madaukakin sarki gumaka ne ko mala'iku ne inda mala'iku ba su yadda ba ko kuma aljanu ne su suna yadda da bautar da ake musu ko ma menene ku je ku kirawo su tunda kun ce sun tantance bauta Allah madaukakin sarki sai kawo musu ababen da suke tabbatar musu da cewa waɗannan shirme ne la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ba su mallaki daidai da ƙwayan zarra ba a cikin sammai da kuma ƙasai duk abin da kake gani a cikin duniyar nan masu yawa halittu manya sama da ƙasa koji da koma menene itatuwa duwatsu da dabbobi da mutane da aljanu da komai ba wanda yake da tsinkiyar shi kaga Allah madaukakin sarki ya warware musu wata shubha domin kar wani ya zo ya ce ma shi ya halitta kaza kaga duwa sun can an yi na samar da su Allah madaukakin sarki sai duk wanda ya faɗi wannan ba haka ba ba su mallaki ko allura ba sai aka yi amfani da abu mafi kankanta misalar hasrata kaga wasu sun ce maka gwargwadon kiyashi wasu sun ce maka ce maka ƙananan tururuwa don kai amfani da yare na kimiyya su ce ma an atom shine abin da idanu ma ba sa iya gani to ko da kamar wannan ba su mallaka ba a cikin wannan duniya to kaga nan ana kiran mushrikai zuwa ga tunani abinda kake bautatawa bai mallaki komai ba to ta yaya zaka bautata wanda ba shi da shi kaga in ba shi da shi ba zai iya baka ba saqihi shay la yu'tihi wanda ba shi da ba zai iya bayarwa zo ka ce mutum ya baka dubu daya shi ma ba shi da naira daya to ya zai da kai la yumkin wannan shi ta farko kenan Allah ya warware musu ba su halicci komai ba kaga jeyu ne kina yake zuwa wa ma lahum fihi ma min shirkin to waɗannan mushrikan za su iya cewa ababen bautan ai sun yi tarayya da Allah madaukakin sarki suka samar da sammai Allah madaukakin sarki sai a ba shi da wani abokin tarayya lokacin da ya halitta sammai ma ba mu kowa lokacin da ya yi kasai ba kowa lokacin da ya samar da ruwa ba mu kowa lokacin da ya kafa duwatsu ba mu kowa lokacin da ya yi itatuwa ba mu kowa kowa duniya ya shigo ya tarar da waɗannan ababen kaga shugaba da biyu zai iya ce maka abin da yake bauta ta wani ya yadda bai halicci komai ba amma kuma ya yi tarayya da Allah a wajen halitta shi ya halicci rabi Allah ya karasa ko Allah ya fara shi ya karasa Allah madaukakin sarki ce wa ma lahu fihi ma min shirki ba su da ba shi da wani abokin tarayya a cikin sammai da kasai da wani daga cikin ababen da suke bautatawa sai shi wata uku ya ce wa ma lahu min hunan bani ba shi da tamka wani mataimaki daga cikin waɗannan ababen da suke shirgin ke bautatawa a'a e mun yadda ba su halicci samai da kasai ba mun yadda ba su yi tarayya da Allah wajen samar da samai da kasai ba da sauran halittu amma sai su taimaka sun taya Allah an yi kama mun nan kama mun ta Allah madaukakin sarki ce wannan ma ba mu Allah madaukakin sarki sai ya kore wani zai iya cewa to mun yadda duk ababen da muke bautata ba su yi halitta ba ba su yi tarayya da Allah wajen halitta ba ba su taya Allah ba subhanahu wa ta'ala lokacin da yake halittar amma dai suna da matsayi a wajen Allah za su cece mu a gidan lahira wannan ma Allah madaukakin sarki ya bi su ya sake koyewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa menene na illa illa man illa man adina lahu ceto a wajen Allah madaukakin sarki baya amfanarwa indahu illa menene illa liman adina lahu sai ga wanda Allah madaukakin sarki mai izini shi wanda zai ce sai ya kasance mai tauhidi sannan wanda za a cece shi sai ya kasance ma abokin tauhidi amma dai ya saba wa Allah a gidan duniya amma mai tauhidi to kaga shi yasa a yanzu wasu daga cikin musulmai suna roƙuwa da cewar in ya je lahira zai samu ceton shugabawa ne ko shehi ne ko malami ne ko kazawa ne waliyi ne to idan yana son ceton iya tabbatar wannan mutumin da yake cewa zai cece mai tauhidi ya rayu akan tauhidi ya mutu akan tauhidi wannan an yadda Allah madaukakin sarki ya mai izini zai iya ceto sannan shi ma zai dawo ya duba kansa shin shi ma abocin tauhidi ne ko kuma ma abocin wani abu daban in ya kasance yana shirka ko yana tsafi ko yana aikata bid'a ya mutu akai to lalle ya samu matsala musamman abin da ya shafi shirka idan yana yi babu wani ceto da zai samu ranar tashin alkiyama kuma ceton nan za a yi shi kala kala mala'iku za su yi annabawan Allah za su yi waliyan Allah subhanahu wa ta'ala za su yi waɗanda suka yi shahada za su yi ƙananan yara da suka mutu gabanin balaga za su yi da sauran waɗanda aka ba mu labari cikin alƙur'ani suna cewa za su yi ceto a ƙarshe kuma Allah madaukakin sarki zai shi ne zai ce wa mala'iku su tafi gidan wuta su wanda suka tarar a zuciyarsu akwai daidai da ƙwayan zarra na tauhidi su fitar da shi daga gidan wuta idan aka fitar da su sai a rufe gidan wuta kirib innaha alaihim muqsadatu fi amadin wa umudin mumaddada anan za a rufe gidan wuta ba wanda zai sake shiga babu wanda zai sake fita Allah subhanahu wa ta'ala yake ce to wannan tauhidi da malam zai karantar da mu a cikin wannan babin da ya kulla shine tauhidul ma'rifati wal ithbat tauhidin sani da kuma tabbatarwa sanin cewar Allah madaukakin sarki samamme ne da kuma tabbatar da cewar Allah subhanahu wata'ala shine wato yana nan malai ce awwal wajibin ala al'abidi ma'rifatu ar-rahmani bit-tauhid yace awwal wajibin ala al'abidi farkon abin da ya wajaba akan bayi na Allah subhanahu wata'ala menene ma'rifatu ar-rahmani bit-tauhid san Allah madaukakin sarki da ya siffanta da rahama ga mamiya da ta shafi kowa ta shafi komai kowa yake fil albarkacin da kafirai da musulmai su san shi da tauhidi kada ya yace iz huwa min kulli al-awamiri a'zam domin shi tauhidi a cikin dukkan umarni na Allah madaukakin sarki a'zam shi yafi girma yana gaba da sallah yana gaba da bin iyaye yana gaba da azumi yana gaba da azumi yana gaba da zakka yana gaba da komai wa huwa naw'an shi wannan tauhid da aka ce shine gaba da komai shine mafi girma daga cikin ayyukan musulunci naw'ani ya kasu gida biyu aya man yafhamu ya kai wanda yake fahimtar zance to wanne ne kashi na farko yace isbatu zati rabbi jalla wa'ala nau'i na farko shine tabbatar da zati samuwar Allah subhanahu wata'ala saka sai zati shine hakikanin abu ana cewa zatin mutum ko ainihi ko shakhsu shine dai wannan halitta duk da shi Allah subhanahu wata'ala mun san hakikanin sa domin sai ka taba ganin abu ko ka taba ganin abin da yake kama da shi shi ne sai a ce maka to in ka ce an aka ce ka san kaza in ka ce baka sani ba sai a ce kamar kaza sai ka ce aiwo na gane to baka taba ganin Allah ba baka taba ganin abin da ya kama da Allah ba subhanahu wa ta'ala saboda haka sai dai maganar sifofi kawai ganin zatin Allah mai sakin saki da hakikani na Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma sai aljanna ga waɗanda suka shiga Allah madaukakin sarki zamana da cikin su jalla lahu رب السماوات جهرة ويضحك فوق العرش ثم يكلم ويقول سلمني ما استحيت فكل ما تريدون عندي عندي إنني أنا رحيم يتجلى له رب السماوات جهرة وانجد سمي لك السي ذي بيّن قريب سوين الجنة جهرة إني قريبة أفيلي إن الجنة ذا سويش فيضحك فوق العرش سيداريا ينا ميديديكو أكرم العرش ثم يكلم سي musu magana cikin aljanna za su ga Allah za su ji magana ta Allah madaukakin sarki an ji magana Allah a duniya amma ba a gan shi ba a duniya kuma ba za a gan shi ba a duniya annabi Musa ya ji magana sa wa kallama Allah Musa takliman annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya mai magana sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya mai magana amma ba wanda ya ga Allah ya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je wajen da babu wani mahaluki ko wani abin halitta mala'ika ko mutum ko aljan bai taɓa zuwa wannan wajen ba inda sidratul muntaha can sidratul muntaha a makare magare take wa kamar yadda malamin na zaure take mana an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya take yace ghashiyaha alwan kamar yadda yake muslim ko kamar kan sallallahu alaihi wasallam yace ya ga wasu kaloli ne suka lullube ta kaloli yace irin wanda dan adam bai taba gani ba wani irin kyau sallallahu alaihi wasallam ya gani yace ba zai iya sifanta ba sallallahu alaihi wasallam ya je wajen da yake jin sahifal akhlaq motsin alkalma motsin alkalma sallallahu alaihi wasallam domin da suka kusa da wajen mala'ika jibril ya nuna mai hanya yake wuce ni a daidai nan aka sai tsaya kuma ba wanda ya tsinci nan to kaga kuma an tambaya nabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbaka hadithan Abu Dharr imam Muslim ya kawo shin kaga ubangijin ka yake nuna annan rawu haske ne ba zan gani abin da yake hana halittu su ga Allah madaukakin sarki kamar yadda yake cikin hadisin Abu Musa shi man Imam Muslim ya fitar yace hijabuhu nur aw an-nar law kashafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalqi shamakin Allah shamaki da ke tsakanin Allah da halittunsa shine an-nur wani haske kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nurun an-nar ya manzo Allah kaga ubangijin kai ce haske ne ta zanga shi to wannan hasken shi ne abin da Allah ya sha makance kansa tsakaninsa da bayi kuma me ce ce hikimar sha makancewa hadisin abu musa ya ce lau kashafa da Allah zai yayi wannan shamakin da ke tsakaninmu da shi na haske da duk kone wata ne lau kashafa la ahraqat subuhat wajhi man taha ilayhi basaru min min khalqi da hasken Allah madaukakin sarki ya kona duk abin da ganin sai ke iya gani kuma ka san ganin Allah yana kara da hannu da duk duniya ko ne wanda ne nan rana an za ta yi wani matsowa duka ba mu magana sannan ta yi nisan da ya wuce inda take nan kuma jini zai daskare a jikunan hanyi zai yawa mutuwa za mu za mu daskare shi sa Allah madaukakin sarki ya ajiye ta a wani da ya dace da mu zafin ta ba zai cutar da mu ba sannan hanyi ba zai illata mu ba ita kuma za ta narka abin da ya kamata a ce ta narka shi shi yasa yanzu shashancin da turawa suke yi suke ta yi wa al'ummomi dariya na cewar ya sun lura wannan duniyar kamar wannan duniyar ta turawa da ƙasa kamar wato kamar zai rubuce ya kusa tashi ambaliya ta yi yawa girgizar ƙasa ya yi yawa da sauransu mun sani alamun ya tashi mai kiyama to in sai suke tunanin su gano wani tauraro daga cikin taurari na Allah madaukakin sarki domin mutane su iya komawa can su ci gaba da rayuwa to wannan shakirci ne kuma ƙarya ce babu wani tauraro daga cikin taurarin Allah da ɗan adam zai iya rayuwa in ban da wannan tauraron da kasa domin shi ne yake wajen da nisansa da rana ya yi daidai da rayuwa irin ta ɗan adam kuma suna nan sai sun tabbatar da duniya su abadan cewar akwai wasu halittu na Allah madaukakin sarki a cikin sauran taurari yasa suna fina-finai akan wannan suna ababe ka za a kawo muku wani wasu a ce muku waɗannan su ne duniyar littar ma su ne na jupiter su ne na wane ne su ne na wane ne su ne na wane to shi musulmi da ya haskaka da haske na alkur'ani yake karanta alkur'ani da suna kan nabi sallallahu alaihi wasallam me ma ya kai ka san ka gama da wannan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana shirya na kamar lokaci ya yi sha Allah zama da fata idan muka zo sai mu tsora daga inda muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana shiriya shekara ta wani